اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الزاي زمان رسول الله خير زماني وديمة خير الخلق خير مكاني ومن لي بكأس من نعيس ورمة وشوقي إلى تلك البقاء دهاني فشوقي إلى وادي العقيق وسلعي حماني منامي فالمنام جفاني وشوقي إلى واد النقى وبقيه وللشجرة المرسى إليه دعاني وهل تسمع الأيام يوما بعودة إليها فهاتي بغيتي وأماني وهل لي أن أقسل عقيك وتقتسي كذا القبة الكبراء روض جناني وهل لي خلق يا قرات تقل من يحجج بيت الله دون تواني وترني لهم أرض الحبيب قيادتي وقد شرت بالبقاء كل مباني عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزد العبد وسط جناني آمين.
عليه صلاة الله ثم سلامه تعجل فتحي والمنى والتهاني عليه صلاة الله ثم سلامه تضيع جناني أو تضيء مغاني عليه صلاة الله ثم سلامه تملكني تسريف كل معاني عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنجينا بدون معاني عليه وعلى آل الكرام وصحبه صلاة وتسليم مرور الزمان حق قدره ومقداره العظيم أمم.
زمان رسول الله خير زماني وطيبة خير الخلق خير مكاني قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه yana magana akan girma da daraja da fifiko na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wai zamanin nukan annabawan ba alkhairi bane zamanin annabi Adam da yayi shi zamanin sa alkhairi ne a wannan zamanin zamanin annabi Nuhu shi ma zamanin sa alkhairi ne a wannan zamanin zamanin annabi Ibrahim shi ma zamanin sa alkhairi ne a wannan zamanin haka zamanin annabi Musa da annabi Isa to amma dukkan wa'annan zamunnan idan aka tattare su ga baki daya mafificin zamunna gaba daya shine zamanu rasulillahi shine zamanin da aka halicci manzo Allah ya zo duniya ya yi rayuwarsa shekara 63 din nan ba a ta- duk cikin halitta ba a taɓa yin zamani mai daraja irin wannan shekara 63 ba ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa daibatu khairil khalqi haka nan wato madinar manzan Allah dangane da ma- um, guraren da aka haifi dukkan annabawa da guraren da suka tattaka da guraren da suka zauna to madinar manzan Allah khairu makani wato ita ce fiyayyar guri wanda ya fi kowane guri daraja a wajen malamai sufaye
فمن لي domin malamai sun yi bayani sun yi saɓani a cikin maganganunsu waɗansu sun ce a cikin birane gaba ɗaya maka ta fi kowane gari daraja sannan da mi- madina ita ce take bin maka a daraja waɗansu malaman suka ce to eh haka ne baitul makadisi na da daraja ainihin masallacin maka yana da daraja masallacin madina ma yana da daraja amma masallacin maka duka ya fi su daraja saboda me saboda ainihin wannan guri shine gurin da inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi bakkata mubarakun wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina to wannan guri guri ne wanda yake babu darajarsa ɗakin Allah inda yake so a bauta masa a nan garin yake sannan akwai ayoyi mu'ujizozi da yawa waɗanda suka bayyana a wannan guri akwai makamu ibrahim akwai zamzam akwai multazam akwai mizabin rahmati akwai safa akwai marwa duk ayoyi ne bayyanannu waɗanda Allah ya kwarara su a wannan guri mai albarka sai aka ce to kenan an ji an ji maka tana da waɗannan albarkatu da yawa to amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa a maka ne aka haife shi ai ya baggarin da aka haife shi ya koma madina dukkanin sahabbansa masu darajar nan a madina gaba ɗaya rayuwarsu ta ƙare dukkanin ansaru waɗanda suka musulunta wato a madina ne wato ainihin rayuwarsu ta ƙare dukkan jihadi da aka yi na ɗaukaka kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah daga madina ne aka ƙuƙulla wannan yaƙi saboda haka madina tana da darajojinta yadda take da shi malamai suka ce eh duk da haka maka tafi daraja amma mun yadda cewa ainihin wajen da manzala sallallahu alaihi wasallam ya rayu gidansa kenan ya fi ko ina daraja sai dai gun da ka'aba take shine ya fi ainihin daraja to daga nan kuma malamai suka ce domin yadda har wani ko ina ka'aba ta fi shi daraja amma ban da gurin da kabarin muhammadun rasulullahi yake gun da kirjin manzo Allah yake da kafafuwansa inda yake a kwance yanzu to wannan gurin al'arshi kursiyu maka madina ko ina kowane guri mai daraja bai kai daraja gurin da makanin da manzo Allah yake a kwance ba wannan ita ce maganar da aka yi ittifaki a kanta ita ce kuma wadda malamai suka fi yadda da ita
famalli bi ka'sin min arisin wa مظلومة فشوقي إلى تلك البقاع دهاني ومن لي بكاس wa zai lamunce ya kawo min kofi ɗaya finjali ɗaya min arisin daga wannan rijiya da take kusa da kuba'a wadda sayyidina usmanu ainihin ya siye ta ya mallakar da ita ga musulmi wadda manzala ya zo ya zauna a gefenta sayyidina ali ya zo ya zauna a gefenta sayyidina abubakar ya zo ya zauna a gefenta sayyidina usman ya zo ya zauna a gefenta sayyidina umar ya zo ya zauna a gefenta suka zura kafafuwansu a cikin rijiyar suna nishadi na abokantaka tare da manzala sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya zo bai daga cikin zobuna sayyidina usmanu sai ya zinduma ya fada cikin wannan rijiya ita ce biru arisin wa rumatin haka nan biru ruma wata rijiya ce wadda take wato harral garbiya yamma da madina take a cikin wani gidan gona wannan rijiyar wani bayahude mai kudi shine ya mallake ta ya hana musulmi su yi amfani da ita sai na usmar sai zuciya ya zo ya ce da shi wai kai wannan rijiyar taka za ka sai da ita ya ce zan siya ya ce nawa za ka sai da ita ya ce kaza da kaza na dinari ya ce to na siya yake ne ya kawo masa kuɗi ya ajiye ya ce to na yantar da ita ga musulmi su rika amfanuwa da ita biru a ruma kenan to fa shauki shauki na inji sheikh ibrahim da hani ya ɗimautar da ni ila tilkal biqa'i zuwa wa'annan gurare masu daraja فشوقي إلى وادي العقيق وسلعي حماني منامي فالمنام جفاني شو يتي فشوقي كاكا شوقي نايا تبتا إلى وادي العقيق إذوا قول نمي البركة وانديك دنيما يا فارو تندق ذو الهليفة واتو قولين بيرو عليين إند أكين واتو أينين إهرامي نا umra ko na aikin haji tun daga nan wadin dakiki ya fara ya yi arewa ya yi arewa sai da ya zagayo ya wuce ta bayan ainihin wato dutsen nan dutsen uhudu ya yi arewa to wannan guri mai albarka ne kwarai da gaske wasal'ihi haka nan wato shauki na ya tabbata akan dutsen nan wanda aka yi dutsen handak wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a ciki aka gina masallaci ba masjidul fatihi to wannan shi ma shauki na na gurin amma ni manami ya kiyaye ni daga bacci na falmanamu sai ga bacci jafani ya kaurace mun bai zo mun ba saboda bai gyan waɗannan gurare فشوقي إلى واد النقى وبقيعي وللصخرة الملسى إليه دعاني Maulana Sheikh Ibrahim ya zai radiyallahu ta'ala anu kaga shauki na ya tabbata ila wadin naka zuwa ainihin wani shinge ne da lambu shi kuma yana nan dab da masjidu Ali wato wato da yamma ta da ta kudu in ka da in ka fito daga masallacin manzo Allah babu salam to in kai haka to yana nan wadu wadu wadu wadin naka a yanzu ma an gyara shi an yi shukoki a gurin an yi gurjeru irin na zama mutane su rika zuwa suna shakatawa daga nan an masallacin har zuwa gidan sayidina Ab- abbas amin manzo Allah inda sayidi umar ya je yayi yayi ya yi shayarwa ya roƙi shayarwa din nan aka shayar da su ruwan sama to shine wadin naka manzala ya kan fito bayan la'asar tare da eh, amaryarsa sai da tuna aisha radiyallahu ta'ala anhu yana tafiya suna hira ya je wannan guri ya zauna ya shakata daga bayan la'asar kafin lokacin magariba ya yi haka wannan guri yake haka albarkasa take wa baqihi haka nan wato shauki na ya tabbata zuwa baqi ita baqi wato makabarta ce ta dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, imam malik ya ce akwai sahabi dubu goma wanda yake kwanci a wannan ainihin makabarta ta ta, ta baqi a din nan to shauki na ya tafi ya tafi zuwa gare ta maulana shi amr tijani ya ce manzo Allah ya ce masa ashabuka ashabi eh ashabuka alhaji ne wancan نعم to au ikon Allah kaga wancan na hango kai na hango na tsammanin alhajin ne ashe ga alhajin nan to to to shikenan in ya gama sai ka نعم mm na gama wannan baitin نعم Mm. saboda haka to wannan guri mai albarka wan- wanda sahabbai suke cikinsa da manzo Allah yake cewa shehu tijan ashabu ashabi ai kuwa lalle daga cikin sahabban manzo Allah akwai sahabi ɗaya yana nan a kwance a cikin wannan makabarta kaga ashabu ashabi ta tabbata kamar da shehu tijani ya faɗa Eh, ibnu babal alawi ala- ala- alawi wanda ya yi muriyatul muridi shi ne a kwance a cikin nan a makabarta a baki'a Allah ta baraka wata ala ya kara musu rahama wani sakharatul malsa haka nan da ani shauki ya kira ni ilaihi zuwa gare shi shi wannan dutse wanda yake shafaffe yana nan shi kuma a gurin da aka yi uhu yakin uhudu wato sahabbai suka yi shahada mutum saba'in din nan waɗanda suka yi shahada aka binne su a wannan guri amma daga gefe an inda aka binne sayyidi ali akwai wani dutse baki gogagge to amma mutanen naka nan da shekara uku da muka je mun ga sun cire shi sun rushe shi babu shi yanzu saboda haka wai shauki na di ya tabbata cikin wa'annan gurare in samu in jajje saboda manzan Allah Mm.
فهل تسمح الأيام يوما بعودة إليها فهاتي بغيتي وأماني yalla tasmawul ayyamu ranaku za su yi min rangwame ne don Allah yauman ko da yini daya bi auratin in ƙara komawa wa'annan gurare in je in ziyarce su ilaiha zuwa gare ta fahani buguyati wannan wa- fahati buguyati wannan ita ce wato bukata ta ya Allah kai mun haka saboda manzan Allah wa amani kuma shine burina a ce na ta komawa na ta komawa ina ziyara wa'annan gurare saboda annabi وهل لي أن أكسل أتيك وتكتسي أكيك.
كذا أكيك وتكتسي كذا القبة الخضراء rawdu janani wahalliya da Allah akwai wanda zai lamince mun an aka su laƙiƙa in samu dama in in tattara kuɗi in sai yadikan da za su zo su yi wa Ka'aba riga a ce na samu damar haka to ba- ko bai samu damar haka ba dai amma ya ba da shawara ga Faisal an an aminta gin- eh, wato wato rigunan an yi su yanda shehu yake so to alhamdulillah wa taktasi haka nan ta zama ta ri- ta ta samu riguna ta ta tufata da wannan rigatawa kadar kubbatul khadra'u ina ma dai a ce Allah ya hore mun in dinka wato ainihin yadi kore in je n- cikin kubba ta manzan Allah in rufe raudan nan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam raudu janani wadda take ita ce dausayi ta zuciya mm.
وهل لي فلك ذاخرات تقل من يحجج بيت الله دون تواني shehu ya ce wa halli ya fulkun wa zai lamince min jiragen ruwa ba kiratun masu masu inji eh tun da lokacin da shehu ya fara zuwa jirgin jirgin ruwan ba, ba wani jirgin ruwa ne na za- na zamani ba jirgin ruwa ne wanda yake tafiya dai da abubuwan da zamanin wancan lokacin yake tafi da shi wa zai lamince min Allah ya kawo jirgin ruwa mai inji ba kiratun tana da tana tada hayaki tana da inji tana gudu a cikin jiri- a cikin kogi tu- tu- tuqillu man yuhajjiju baitallahi ta rika daukan dukkan alhazai zuwa maka eh tana kai su maka wa duna tawani ba tare da wahala ba ainihin wato ba tare da jinkiri ba to shehu Allah ya kawo annan jiragen a zamaninsa ba ma su ba har Allah ya kawo jirgin sama ma jirgin sama wanda zai dau mutum da jama'arsa da kayansa da nauyin su gaba daya ya dauke su yayi sama da su awa hudu sai ga su a ainihin jidda ga su a maka sun je wajen ibadar Allah wannan duka Allah ya amsa addu'o'in shehu fiye ma da abin da ya nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya masa radiyallahu anhu Mm.
وتدني لهم أرض الحبيب قيادتي وقد شدت بالبطحاء kulla mabani wato rini ta kusantar da lau ta kusantar da su eh, ardal habibi wato daga garin masoyin nan nawa ta kai su maka ta kai su madina kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qiyadati jagorana sallallahu alaihi wasallam wa qarshittu haqiqa kuma za a je a a tarar nayi gine-gine a madina bil badahai a kwarurrukan madina kullu mabani gini iri daban-daban duk duniya ba inda ya fi madina kyawun gine-gine masu nutsuwa masu kyau duk duniya eh ba za ka kalanta a garin madina kana tafiya in za- ko ina za ka- ka tafi ba takalmi ma ba wani abu saboda lumi-lumi take lumi-lumi take Allah tabaraka wa ta'ala ya kamba manzo Allah kuma ya nuna duniya ma bata isa ba manzo Allah ya wuce duk abin da ake nema na jin daɗin duniya ga gurin sanan lumi-lumi sallallahu alaihi wasallam Mm.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزج العبد wasu ɗaji na salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce tuzijjul abda ta kora wannan bawa Sheikh Ibrahim wasu da jinani tsatsakin aljannatai ranar alkiyama amin عليه صلاة الله ثم سلامه تعجل فتهي والمنى والتهاني salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjilu fatahi ita wannan salati ta gaggauta fatahi na gaba daya zuwa gare ni wal muna da dukkan buri na wata hani da abubuwan murna na ta ka- ta karato min da su kusa da ni عليه صلاة الله ثم سلامه تضيء جناني أو تضيء مغاني salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salatin tudi'u janani ta haskake zuciyata gaba daya wa tudi'u magani sannan kuma ta haskake gidaddajina da gidaddajin masoyana audin nan bi ma'ana adabi ne sabo waune saboda waka ne aka sa shi عليه صلاة الله ثم سلامه تملكني تصريف كل معاني salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce da sababinta tumalliku ne tasrifa kulli ma'anin kamallaka min juya kowace ma'ana ta lugar larabci in san ma'anarta in juya ta yadda na ga dama عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنجينا biduni mu'ani salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce tuna tuna jina ta nesantar da mu daga dukkan wahala kowace iri biduni mu'anin ba tare da wahala ba kaga na sama ma'ani ana nufin ma'anoni wannan na kasa kuma mu'ani wahala Eh, ga su kamar su daya amma mutum sai tsammanin ma'anarsu daya kowanne ma'anarsa daban Mm.
عليه صلاة عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم مرور الزمان salatin Allah salatun salati wa taslimun da gais- da gaisuwa mururar zamani tsawon zamani su tabbata alaihi a bisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma al alil kirami tare da alayansa masu masu girma wa sahabi da sahabbansa ma'ani jam'u ma'an ma'ana ma'anoni eh ma'ani na farkon ba na biyu kuma mu'ani wahala min al'ana'i amin amin حرف الهاء مم. حماية هذا العامل من كل هائم محبة خير الخلق مع والأكارم هو البار والليس لتزور شجاعة وجودا فخير الخلق بار المكارم هو الشمس والغيث المريء هداية وبذلا وبرح الخير غير مداوم فساس جميع الغرب والعزم كلها فأما هداه اليوم كل لا ظالم وشتت شمل المشركين وقد علا بسطوة التوحيد دون مزاحم إماما كريما منصفا ومقوما أديبا مهيبا موسنا للمساهم جميلا جليلا منفقا متواضعا ولم يك فضلا وليس بظالم وقد كان منصورا بروم فصابه به دوخ البلدان لا بالسوارم فيا ليته قوى العبيد وسابه لنغرق ثارا من عدو وغاشم ويعلي بنا التوحيد حقا بسرعة ويغني ذوي الحاجات من كل آلم بجاه رسول الله ثم سحابه فيعلو منار الدين فوق المعالم عليه صلاة الله ثم سلامه لكي لا يعيش العبد عيش البهائم آمين.
عليه صلاة الله ثم سلامه فلي شهوة في الذكر تسليم هاشم آمين.
عليه صلاة الله ثم سلامه فقد عير المختار أفكار عالمي عليه صلاة الله ثم سلامه بل سبرة تفنى لديها عوالم عليه صلاة الله ثم سلامه بها أرتقي للهد بأقصى السلالم عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والساب الغور القوارب الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين حماية هذا العبد من كل هائم محبة خير الخلق مأوى الأكارم قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومن- وممدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه yace himayatu hadha al-abdi wato katangar da ta tsare wannan babban bawa Sheikh Ibrahim min kulli haimin ga dukkan wanda zai kawo masa hari ko wane ne ko daga ko ina ne mahabbatu khairil khalqi soyayyarsa ga manzon Allah ita za ta tsare shi ta tsare masoyansa ba za a cuce su ba saboda wannan daraja ta soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'awal akarimi wato ma'awan makoman nan ta manya-manyan mutane duk wani babba makomarsa inda zai fake shine manzon Allah هو البحر والليس الجسور شجاعة وجودا فخير الخلق barul makarim bari in gaya maka yadda manzo Allah yake uwal baharu manzo Allah kogi ne na baiwa iri iri duk wani kogi na ni'ima na baiwa bai kai ya kogin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wal jay wal- wal laythu kuma za zaki ne ingarman zaki ne aljasuru mai mai kutsawa cikin surkukin rigima ya fitar da halittarsa daga dukkan kun- kuncin da zai cuce ta shaja'atan a wajen karfinsa kaga manzo Allah sadauki ne wajudan sannan a wajen baiwa dangane da cewa shi kogi ne wato ainihin mai tsananin baiwa ne karrihil mursalat in ji Aisha ko tace in Ramalana yazo manzo Allah yanda kasan hannunsa yanda kasan iska guguwa mai zubar zubar da abubuwa na- na- na na kayan na kayan albarka haka hannun manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam wa fa khairul khalqi kaga biyayyen halitta manzo Allah baharul makarimi shine kogin nan na dukkan makarimul akhlaqi هو sallallahu alaihi wasallam.
الشمس والغيث المريء هداية وبذلا وبلها الغيث غير مداوم huwa shamsu manzo Allah a wajen haske rana ne kaiwa nema rana rana tana fitowa da safe ne ta koma da yamma kuma wata ran ma za ta zama babu ita in an ga an aka yi tashin alkiyama shi ko manzo Allah tun lokacin da ya huto ya hudo daga da ya ce awwalu ma khalaqa Allahu nuru nabiyyika ya jabiru to tun daga wannan lokacin ranar sa take haske ba za ta kare ba da har zuwa yau har gobe har tashin alkiyama har abadar abidina haka ranar sa take saboda haka wane rana wal baisul mari'u manzo Allah ruwan sama ne ruwan sama wanda yake mai ratsa zukata su samu ruhinsu ya jiku da sanin Allah da hasken soyayyar Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yawa wane ne ya zaka kawo magana wa ruwan sama wanda sai da damuna ake yin sa watakila ma wani gurin ba za a yi ba watakila ma an yi ba zai zama mai amfani ga wasu halitta ba kaga ne haka manzo Allah ya faka hidayatan a wajen shiryar da bayan Allah haka yake wa bazilan mai tsananin baiwa ne sallallahu alaihi wasallam bal algaisa da Allah ka ba wani labarin wannan ruwan sama wanda sai daga damuna ake yin sa gairu mudawumi baya dawoma sai damuna damuna ake yin sa فساس جميع العرب والعجم كلها فعم هداه اليوم كل الأقالم fasasa jami'al urbi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ya shirya ya shirya ya shugabanci ya jagoranci dukkanin larabawa gaba daya wal ujmi da bai bayi waɗanda ba larabawa ba in an ce urbu iya larabawa kenan wal ujmi kuma duk sauran kabilun halitta gaba daya da turawa da larabawa da hausawa yaraba duk sun shiga kowace kabila ta shiga a cikin wannan Mm. fa amma hudahu al-yawma sai ga shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau ta ga mai kullal aqalimi dukkan garuruwan duniya kowane gari shari'ar annabi ba inda babu ita وشتت شمل المشركين وقد علا بسطوته التوحيد دون duna muzahimi washattata shamlal mushrikina sannan manzo Allah ya dau gudumar la ilaha illallah ya rotsa ta akan taron nan na mushrikai gabaki daya sai ga su sun watse gaba daya sun kare wa qad ala bi sadwati tauhidu sai ga at-tauhidu kada ta Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ala ya daukaka a duk duniya bisa duwatihi saboda timbin annabi da himmarsa duna muzahimi ba tare da ainihin wato matsetseniya tsakaninsa da wani ba
إماما كريما منصفا ومقوما أديبا مهيبا محسنا للمساخم jamilan جليلا jalilan mun منفقا متواضعا ولم يك فظلا وليس بظالم imaman halin kasancewarsa shugaba jagora na duniya da lahira gaba daya kariman mai karamci sallallahu alaihi wasallam munsifan manzo Allah ya fi kowa adalci wa muqawwi- wa muqawwiman manzo Allah ya fi kowa iya daidaita halitta ta zama daidai yadda ake santa adiban manzo Allah yana da ladabi bari ma ubangijinsa ne ya ladabtar da shi da shi yana cewa addabani rabbi fa asana tadibi Allah shine ya ladabtar da ni ya kyautace min ladabina musinan mahiban manzo Allah mai kurjini ne musinan manzo Allah mai kyautatawa ne lil musahimi ga wanda ya fushinta shi kai ka zo ka cuci annabi ka cuce shi kai kana ganin wai kaman ka- ka- ka- za za ka bakanta masa to shikenan shi kuma sai ya saka maka da da alheri da kyakkyawa saboda shi ya zo ne li yutammima makarim al-akhlaq sallallahu alaihi wa sallam جميلا jamilan halin kasancewarsa kyakkyawa jalilan maɗaukaki munfiƙan mai ciyar da abincinsa ko da zai kare ya zama babu bashi da shi sai ya ciyar da shi ga baki daya mutawadiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kankan da kai ne walam yaku fadwan manzo Allah ba mai fushi bane la ba haka yake ba wa laysa bi zalimin manzo Allah ba zalimi bane وقد كان منصورا برعب فصحبه به دوخ البلدان لا بالصوارم Bakar kana mansuran hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana bashi taimako bi rubin da da jefa tsoro a cikin zukatan abokan gaba yana cewa nusirtu bir rubi masfirata shahr idan ya rage wata ɗaya zan je wajen abokan gaba in yake su to ya rage wata ɗaya nan kullum za su rika tsoro tsoro yana shiga zuciyarsu suna karyewa himmar su tana lalacewa suna ganin ba za su iya da manzo Allah ba to haka aka Allah ya yi wa manzo Allah wannan wannan wannan damar ya ba shi wannan madadin eh, eh, tabaraka wa ta'ala fasabuhu kaga sahabban nan nasa dawwa hulbuldana sun sun yi daga daga da garuruwan kafirai labi sawarimi ba da takobuna bane a da tsananin wato himmar su ne bihi suka yi wannan saboda darajar manzo Allah فيا ليته قول عبيد وصحبه لندرك ثارا من عدو وراشم waya laitahu ina ma dai a ce yadda manzala ya yi tare da sahabbancan nasa awwal ubaida ya karfafi wannan bawa sheikh ibrahim shi ma a cikin ɗaukaka kalmar la ilaha illallah wa sabahu tare da da abokansa su masu zama masu aiki irin na sahabban manzan Allah Allah ya yi mana haka saboda darajar manzan Allah lilin durika sa'aran dan mu mu riski wato fansa mu ɗauko fansa min aduwi daga dukkan yahudawa da nasara arnan banza waɗanda suke cuta addi- addinin musulunci wa gashimin da wani azalimi da yake cuta addinin musulunci duk mu kariya su mu da tsantsana su saboda manzo Allah amin ويؤلي بنا التوحيد حقا بسرعة ويغني ذوي الحاجات من min kulli ra'ibi wa yu'li bina tauhida Allah ya ɗaukaka kalmar la ilaha illallah bina da mu amin hakan da gaskiya bi sur'atin kuma da gaggawa La- maza maza maza maza a cikin duniya wato da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sai gashi daga cikin lokutansa ya je ya zauna a wata a wajen wata bishiya wasu mutane sun zo su dubu hudu da ɗari biyar sun karɓi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi a hannunsa radiyallahu ta'ala anhu Mm.
ويغني wani wani zawai da hajati dukkan waɗanda suke da wata bukata a cikin almajirai na Allah ya biya musu bukatan nan min kulli ra'imin duk wanda ya zo guri na yace shehu ina da bukata kaza ko ya faɗa a fili ko a koye ko a zamani na ko ba a zamani na ba Allah ka biya masa bukatarsa saboda ni amin bijahi جاه رسول الله ثم صحابه فيعلو منار الدين فوق المعالم wannan abin da na roƙe ka ya ya ya ya Allah kai mun shi bijahi rasulillahi saboda alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa shihabihi sannan sahabbansa wa ya'lu manaruddini kuma wato tutan nan ta ta ta addinin musulunci da hasumiyarsa su daukaka fawqal ma'alimi burbushin duk wata tuta kowace irin tuta ta koma karkashin tutar la ilaha illallah muhammadur rasulullah عليه صلاة الله ثم سلامه لكي لا يعيش العبد عيش البهائم Salatan Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salati wato ta kasance ainihin wato katanga ga wannan bawa Sheikh Ibrahim da almajiransa kada su yi rayuwa Aishar Bahaimi irin rayuwar dabbobi Allah ka tsare mu saboda sarwan salatin عليه صلاة الله ثم سلامه فلي شهوة في ذكر تسليم هاشم salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace bali shahawatun ni dai ina da sha'awa ina da sha'awa kwarai da gaske fi zikiri taslimi hashimi yau na ji ni ko in an jima ko wani lokaci ina ta salati ina ta sallama ga manzo Allah ba hashimin dangi Mm.
عليه صلاة الله ثم سلامه فقد حير المختار أفكار عالمي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad hayyara al-mukhtar faqad hayyara al-mukhtar wato al-mukhtar abin zabi wato ya dimo ta afkar alami wato wato uh, tunanin nan na halitta gaba daya kowa ya kasa gano iyakar manzo Allah a wajen shiryarwa da- da alkhairi da haske da kuma albarka kowa kokari yake ya gano daraja annabi a gurinsa ya bi shi akan wannan gwadaban ya samo shi to kowa ya ɗimoce a haka wani malami yake cewa arba'atu harufin hayyaratul uqula arba'atu harufin hayyaratul uqula mimani mimani wa ha'un wa dalun arba'atu harufin mimani wa ha'un wa dalun mimani min jayen muhammadu na farko da min jayen muhammadu na tsakiya da haƙarami da dal ce wannan waɗannan harfa guda hudu sun sun kimo ta hankali ya gano ina ne iyakar darajarsu sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mm.
عليه صلاة الله ثم سلامه فلي سكرة تفنى لديها عوالمي Salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce bani sakaratun ni ina da ainihin wato wato maye tabqa lahu ko tabqa ladaiha awalimi wanda alam dina gaba ɗaya yake nitsewa a cikinta sai ya zama babu ne sai alam din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun sha faɗa cewa alam din nan alam alam wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta daban-daban wasu malamai sun ce alam guda dubu tamanin ne alam irin duniya ita ce karamar sama dubu tamanin ko wasu kuma sun ce tamanin amma ni na fi ganin ta a dubu tamanin din dan Allah zai iya eh to kowace alam haka take Allah ya yi ta to irin wannan alam din to to kuma sai ya zo ya yi alam dan karami shine dan adam dan adam alam ne na halittar Allah tabaraka wa ta'ala saboda duk abin da Allah ya halitta a alam babba wannan kamar duniyar nan da muke ciki to dan adam shi ma Allah ya ya halitta masa wannan abun yawwa kaga akwai kogi a duniya ko akwai dutsuna a duniya akwai rairayi a duniya akwai ruwan zaƙi a duniya akwai ruwan ɗaci a duniya akwai akwai al'arshi da kursiyu dukkansu akwai su to a jikin dan adam ma kan dan adam da kwakwalwarsa nan ne mahallin kursiyu kamar matsayin kursiyu ne a gurinsa idaniyarsa idaniyarsa idan ya kuka tana zama da hawaye mai gishiri shine alam din gishiri kenan wato yaudinsa wanda yake bakinsa shi kuma yana kwararar da kogi ne na ruwan zaƙi ruwan sukari kogi ruwan daɗi ne ruwan daɗi ne kogi sannan kuma kunne da abin da ya kunshe shi shi kuma yana zubar da ruwan ruwan maɗaci duk a wani ruwa mai ɗaci akwai shi a cikin ɗan adam kunne sannan gashin jikin ɗan adam gaba ɗaya shine a matsayin kamar bishiyoyin duniya gaba ɗaya sannan ƙashin ɗan adam wanda yake na hannu na ƙafa na waye shine a matsayin dutsuna waɗanda Allah ya watsa su a bayan ƙasa sannan kuma rairayi da ƙasa shine a matsayin tsoka wani gudun zaka ji tsokar tauri da ita wani gudun zaka ji ta tarar tarar kamar yashi to dan adam shine ainihin alam ɗin Allah karami shi yasa malamai suka ce man arafa nafsahu arafa rabbahu wanda duk ya san kansa ya riga ya san kansa da kaskanci da kasancewa da ifi ne shi zalili ne shi ba shi da komai to daga nan zai gano Allah shi ne ƙawiyu matinu azizu alimu kabiru jalalu jamalu to Allah sai ya narke a cikin wannan su ta Allah sai ya zama babu shi shi kaskantacce ne babu shi a cikin halittar Allah gaba daya to shine shi yake cewa Allah Allah wannan salatin ta zama sababi nan na narke gaba daya na a cikin alam din manzon Allah ya zama alam dina gaba daya babu ita radiyallahu ta'ala anhu
عليه صلاة الله ثم سلامه بها أرتقي للحب أقصى السلام salimi salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biya da ita ne artaki nake hawa a kasar salalimi burbushin dukkan karshen tsani wato salalim wajen usullami sullam arabiyu sullam sullam shine tsani to jam'insa salalim yawa saboda haka nake hawa nake hawa can karshen dukkan tsanika domin in samu darajar soyayyar manzo Allah عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والسعد البهور الخضائم صلاة الله دامن جن الله استبتك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتوانا صلاة تتبتع قريشي مع الآل تارد آلا ينسى والصحاب البهور wato da abokan nan nasa waɗanda suke kogi alhadarimi masu tashin kumfa masu yawa sai wanne حرف الطائفة eh حرف الطائفة bismillah harfin ta'i ظهنت بخير الخلق أول وسائق ممالك أبناء البغاة الفواسق سلاحي رسول الله وتحسني وخيري ورجلي فوسر الحقائق أما عن ديوري كل ضيق وفتنة وزعزع عنها كل باق وفاسق وساق رجال الخير إذ يقصدونها وألهم سابي ذوق كل الرقائق أمين كريم قادر السر كاتبي بتزيين مدي قد على كل فائق فإن مديه للأمين طريقة لإدراك فيض دونه كل سابق فإن رسول الله وهو مساعدي مهل بسر الله رب الخلائق ومن باره للصاب أمسيت عارفا على وفق ما يرجون من فضل خالقي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أروي زما كل وامق عليه صلاة الله ثم سلامه وينسخ نهج الختم كل طرائق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تسقي الملوك حدائق عليه صلاة الله ثم سلامه تزيل صدور الدهر بذا المهارق عليه مع الآل الكرام وصحبه ظهور الندى أسد الوغى والمغارق
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Mm.
طهنت بخير الخلق أقوى الوثائق ممالك أبناء البغاة الفواسق قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يد رضي الله تعالى عنه يشي دهانتو na nike na da malmale na kautar da su gabaki daya ainihin su wane ne mamalika abna'il bugati wato mam- mam- mam- sarakunan nan na 'ya'yan zina 'yan banza 'yan iska turawa mulkin mallaka na nike su na kore su bi khairil halki wato ainihin da fiyayyen halitta akwal wasa'iki wanda maza Allah shine ainihin mafi amincin duk abin da aka amince da shi na ce ku tashi ku bar afirka ku fita ku koma kasashenku ifirikiya lil ifirikiyin afirka ta 'yan afirka ce duk wani bature ya fita ya bawa mm, sauran mutanenmu su yi zaɓe su zaɓo shugabannin da za su jagoransu su to shine anan anan yana magana mulkin mallaka ne shekarar da aka da wani shehu yayi wannan yayi wannan tajalli to a wannan shekara aka fara samun eh, wato ainihin eh, menene ya sunansa yanci aka rika samu yanci yanci na ƙasa wannan ƙasa a bata yanci wannan ƙasa a bata yanci wannan ƙasa a bata yanci har najeriya ma ta samu nata 1960 eh radiyallahu ta'ala anhu allah ya saka masa alkhairi آمين سلاهي رسول الله وهو تحسني وخيلي ورجلي فهو سر ya الحقائق ce to abinda na yaƙi tura wannan da shi kafin tsammanin ainihin waiwai atan bam ne da da- da bindiga da wani makami na na irin nasu da suke yaƙar mutane a a a a silahi makami na rasulullah manzo Allah ne makami na sallallahu alaihi wasallam wa huwa tahassuni shine katanga ta da ya kai- kange ni daga sharrin da turawa za su yi wa musulmi ko kuma mutanen afirka gabaki daya wa haili manzo Allah shine dokunan da na hau wa rajili shine da dakaran da da na, na surfa na tafi da shi aka yaki wa'annan turawa wa huwa sirrul haqaiqi kai manzo Allah shine sirrin duk- dukkan wata hakika gaba daya حماء ديوري كل ضنك وفتنة وزحزح عنها كل باغ وفاسق manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya kiyaye ni an eh, wato ainihin kulla dankin dukkan wani kunci wa fitinatin da dukkan fitina ya kiyaye su an diyuri gabarin gidaddaji na da gidajen masoyina waza za an an hal anha sannan ya ya nesantar da kulla bagin wani kasun gurmin azzalimi wa fasikin da wani fasiki ya far kasata sai musulmi ne za su yi mulki a kasata
وساق رجال الخير إذ يقصدونها وألهم صهبي ذوق كل الرقائق وس- وساق رجال الخير shikenan sai gashi ya koro mu mazajen alkhairi gaba daya shikenan shikenan sai gashi na fa anniyal ashrar da wa sakali rijalat tuka wa rushidi wal ilmi wal fawzi su ne mazajen mazajen da suka zo guri na eh Allah su ya kawo mun da da turawa suka tafi musulunci ya fara shimfiɗa sai ga mazaje daga ko ina sasannin duniya sun zo suna karɓar shari'a a hannuna suna zikiri suna salati suna husuli suna samun ilimi na zauki wanda ainihin shine rabon da Allah ya kawo musu wa alhama sahabi Allah sai ya kil- kimsawa abokaina zauka kullin ra'aiki ɗanɗanar wato dukkan wani abu mai daɗi daɗin ba na harshe ba ne ba na kunna ba ne ba na baki ba ne a'a zauƙi ne wanda Allah yake ɗanɗanawa wanda ya ɗanɗane shi ilmun yu'rafu wa wa yuta'allamu la la bil awraqi wala bil ahdaqi wala bi kulli shay'in illa bis sidqi war raqaiqi sai da waɗannan ake samunsa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin wani hadisi na Bukhari yana cewa za qadamal iman man radiya billahi rabban za qadamal iman man radiya billahi rabban wato wanda duk ya ɗanɗani abincin nan na imani ya samu zauki na ma'arifa a zuciyarsa to haƙiƙa ya samu dukkan abin da ake nema shine ya yarda da ubangiji a cikin komai nasa ka sallama masa ka ce shine awwalu shine akhiru shine zahiru shine baɗinu shine bi kulli shay'in alim ka tabbatar da wannan to wanda ya samu wannan zaukin ya la ilaha illallah tare da zaukin ta da abin da ta kunsa to wannan shine wanda ya samu zauki na imani wanda ya ɗanɗane shi abinci ɗanɗana su ake da baki ko to shi wannan ɗanɗana su ake da hali da hali ake ɗanɗana sa sai wanda ya zo gurin ne zai same shi Mm.
علي خديمي خازن السر كاتبي بتزيين مده قد على كل فائق fa'iƙi daga cikin waɗanda Allah ya ba su wannan zauki na na raqa'iqu na sanin ilimin ma'arifa na sanin zaukin sanin Allah aliyun akwai babban almajiri na sayyidi ali sisa khadimi wanda yake khadimi na ne komai nawa ba abin da nake iya yi komai na- na hidimata da hidimar gidana da hidimar masallacina da hidimar littattafaina da hidimar baki da hidimar duk da ka sani sayyidi ali shine ya dauke min hidimomin nan gaba daya khazinu sirri shine kuma wanda ya taskance dukkanin sirri na asraru na waɗanda za a ma- za a iya faɗa da baki da waɗanda za a iya gani a littafi da waɗanda za a yi gum ba za a faɗa ba duk na mallaka masa wannan asraru katibi sannan marubuci ne ya iya rubutu ainihin sosai yadda ya kamata wato ala ya ɗaukaka kulla fa'ikin duk wani mai iya- mai iya rubutu sai ya di ali ya ɗaukaka bis- burbushinsa ko bita ziyini madihi saboda gyara mun yabo na idan na yi idan na yi waka ta yaba manzo Allah na yi ta na kyalkyale ta na samu zaukinta sai mun gyara a ciki ya tsara mun wani tsarin da madadinsa ya samu daga cikin madadin hidimar da yake mun radiyallahu ta'ala anhu Mm.
فإن مديحي للأمين طريقة لإدراك فيض دونه kullu sabiqi yace fa inna madi ka gani yin yabanni na ga manzo Allah dariqatun wata hanya ce da ta zuwa lidraki faidin saboda riskar ainihin wato faira kwaranye na ilimi na zaukin hasken sanin Allah lil amini ga amintaccen Allah sallallahu alaihi wasallam dunahu kullu sabiqin duk wani wanda yake ya ya ya rige ya riga mutane to to to to ni zan zo in wuce shi na wuce su ga baki ɗaya a wajen ainihin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam فإن رسول الله وهو مساعدي محيط بسر الله رب الخلائق fa inna rasulallahi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa musaidi alhali shine mai taimako na muhidun ya kewaye bi sirrillahi wato ya kewaye da dukkan sirrin Allah rabbil khalaiqi ubangijin halitta ومن بهره للصاحب أمسيت غارفا على وفق ما يرجون min fadli من فضل khaliqi wa خالقه min bari to daga kogin daga kogin sa ne ya kusa habbaina ku ji ni da kyau daga kogin manzo Allah ne nake amsaitu na waye gari gariban ina kan fatowa lissabi ga abokaina duk wani abokina ina kan fatowa ne daga kogin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in bashi in kwaranya masa alawa fi kimayar juna to fa gwargwadon kowa yanda yake san tarakinsa zuwa ga Allah gwargwadon yadda zan kwararo masa fairata to kun ji shehu shekina ibrahim inyas ga shi bai da kace ta kwaran yau saboda haka gwargwadon yadda yake so ya yi hidima ya tsaya ga hidima wajen manzo Allah to gwargwadon yadda za a kwaran yau masa wannan faira min fadli khaliki wannan baiwa na same ta saboda falalan Allah عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أروي ذما كل وامق salatan Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce biyar sababinta arwi zama kulli wamikin in in in kosar da da dukkan mai jin kishirwa wamikin mai tsananin kishirwa wanda ya fara haura haura kenan shine wamiku to in shayar da su gaba daya عليه صلاة الله ثم سلامه وينسخ نهج الختم كل قرائق salatan Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam najul khatimi tarikan nan ta cikamakin waliyan Allah wato shehu Ahmad Tijjani yansiju yansihu ya shafe kulla dara'ikin dukkan dariku ga baki daya kai ka gani kuwa abun kusan haka ne yanzu alhamdulillah عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تسقي الملوك حدائق salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce tusiki muluku hadaiki sarakuna Allah ya hore musu su rika hidima a gonaki na su rika zuwa suna go- suna hidima a gonar Shehu Ibrahim ko almajiran Shehu Ibrahim Allah fa ya amsa masu duk inda sarakuna suke duk inda gari yake manyan almajiran Shehu za ka ga sarakunan almajiran su ne kuma za ka ga su suke musu hidima a cikin dukkan hidimominsu wannan addu'a Allah ya amsa ta Allah ka yi min haka biya saboda sababin wannan salati Allah ka yi mana haka Mm.
عليه صلاة الله ثم سلامه تزين سطور الدهر بيض المهارق salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tazinu suduri bidul mahariki ainihin wato fararen takaddu kalkal fa'ili ne bidu ne wannan fata da aka yi a mai da shi rufa bidul mahariki wa takaddu farare kalkal wanda ba rubutu a cikinsa ta zini suduri saboda sababin salatin wato wato ta kawace takaddun to takaddun na wasu ta kawace da sudurori ne ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan su addara tsawon zamani عليه مع الآل الكرام وصحبه ظهور النداء سجل الوغى وغاوى المضائق والمضائق salatin Allah da amincin Allah su tabbata alaihi a gare shi ma'al alil kirami tare da alayensa masu girma wa sabi da sabbansa buhurin nada waɗanda suke su ne kogunan nan na baiwa usidi luwaga ya kamata a yi a ra'ana usidi jam'i ne yawa usidi luwaga wato ainihin wato zakunan filin daga wal madaiki da surkuki alhamdulillah alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومنهاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.